الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميس 27 ga watan dulkida hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullah bin abdurrahman ad-darimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu shiga babu ma ukrima bihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi barakati ta'amihi wannan babi zai bayani akan irin girmamawan da allah ya yi ma annabin shi na sa albarka a cikin abincin annaba nan bayanai muna gabatar da su a kitabul muqaddima littafin da malam ya ware na musamman yake bayyana mana wasu ilmomi da suke da alaka da shi annabi kafin aiko shi ya zan annabi da kuma bayan aiko shi da wasu al'amura da suke da alaƙa da mu'ujizozin annabi wanda za su jagoranci ka wajen ƙara imani da shi da kuma al'amurorin da suka shafi tauhidi da shirka sunna da bida'a da dai al'amura masu tarin yawa da malam ya tattara mana su a cikin wannan muƙaddima Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a cikin wannan babi na bakwai da zai mana magana akan darajar da Allah ya ma annabi na duk abincin da annabi ya sa hannu sai Allah ya yawaita wannan abincin yadda bai wuce abincin mutum ɗaya ko biyu ko uku ba sai ka ga abinci ya isa mutum tamanin mutum uku mutum takwas wannan albarka ne na musamman da allah maraukin sarki ke sawa cikin abincin a matsayin mu'jiza ga shi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ya zama cimaka ne ciyar da waɗannan al'umman da suka yadda da annabi a lokacin da suke cikin halin matsanancin bukata abin da ake so da kowane musulmi ya kiyaye shi ne a sanda kake matsanancin bukata a irin wannan lokacin kana matsan allah ne ta hanyar duk abin da allah yake so da ka yi kaimar maza ka yi abin da allah bai so da ka yi shi sai ka nisance shi a daidai wannan lokaci sai ka roƙi allah dukkanin bukatunka ba abin da ya gagara Allah in zai yi waina da zai ishi mutum uku ko biyar ya isa wajen mutum tamanin wanda ya iya wannan aikin to ko ina ganin babu abin da Allah madaukin sarki ba zai iya ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa ku mika kokon baran ku wajen Allah shi kuma Allah madaukin sarki yana da ka'ida idan ka bi shi da takawa to in yi maka alheri alherin dan zai bi ka har lahira idan ka bijire mashi kana yanda ka so allah maɗaukin sarki in ya so zai iya baka abin da kake so amma kuma ƙarshen al'amarinka duniyanka ko a lahiranka wannan abin ya zame maka matsala kenan don allah yi maka wata baiwa a duniyan nan ba alama ce na allah maɗaukin sarki ya yadda da ka yana son ka ba za ta iya zama dalili ce ta nikima za ta iya zama dalili ne na allah madaukin sarki yana maka talala mai kamar sake amma idan kaga kana cikin bin allah sai irin waɗannan alkhairai suka rika zuwa maka to abin da ake so da kai ka ƙara zabura da dagewa wajen kiyaye dokokin allah idan wannan ya samu to allah madaukin sarki zai ta haɓaka al'amarinka allah in duk gari za su zama magabta makiya abokan adawa to kamar yadda masu salon magana ke cewa ne tsara da sassaka baya hana gamji toho duk yadda za a kai gauro a kai mari allah sai an gaji an raba da kai ina fatan mun gane amma kai dai ka tsara janibin mahalicinka ya zama da gasken gaske kake yi Allah ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana abdullahi bin umar bin abana haddathana abdurrahman bin muhammad al-muharibi an abdulwahid bin ayman al-makki an abihi qala قلت لجابر بن عبد الله حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sami'tahu minhu arwihi anka wannan hadisi al-imam darimi ya same shi daga malamin shi abdullahi dan umar dan abana shi kuma ya ce abdurrahman dan muhammad al-muharibi shi ya karantar da shi wannan hadisi daga abdulwahid dan ayman al-makki ya ce ya ji mahaifin shi aiman almakki yana ce ma jabir ɗan abdullah hadithni ka karantar da ni hadisi bi hadithin an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sami'tahu minhu hadisin da kai ka ji shi kai tsaye daga annabi arwihi anka ni kuma in ruwaici wannan hadithi daga wajenka faƙala jabirun sai jabiru ɗan abdullahi ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawmal khandaqi na hafuruhu ya ce mun kasance muna tare da annabi a ranar handak a ranar ahzab a lokacin da kafiran duniya suka yanke shawaran kawo wa musulmi hari su biji-biji da gwamnatin musulunci a madina to sabai suka ce suna tare da annabi a wannan yanayi suna haƙa gwalalan handak jama'a sa'abin manzan allah sun yi haƙuri wajen bin annabi tare da abubuwan da suka rika tasowa nan da can nan da can kuma suka haƙura ƙarshe allah maɗaukin sarki masu darajan da ya masu kuna fahimtar wannan da kyau amma ba tare da haka sai da allah maɗaukin sarki ya rika jamma masu azarbaɓi kunni da cewa latu kaddimu baina ya lahi wa rasulihi akwai mutumin da yake ganin jagoran shi ya ci kanawa ba haka ya kamata a yi kaza ba da dai kaza aka yi da ya fi fa'idartarwa da kuma amfanarwa musabban mazan allah ba sa haka lokacin da kafirai suka kawo hari madina shawara annabi ya bayar ya za a yi nan salman al-khair ya ce ai suwa farisa in haka ya faru to suna haƙa rami ne su kewaye garin da shi to shi ne sai annabi ya ansa wannan shawara ku kalli halin da sahabbai suke ciki kace sun shiga uku uku na farko shine gafari a madina ba abinci uku na biyu ga barazanan kafiran duniya sun kawo masa hari uku na uku shine ga aikin haƙƙin rami da suke wanda aƙalla ba kasar ba zai ji gatar da su sanda makiya za su iso a daidai lokacin sun gaci sun galabaita amma ba su kalli wannan sun ma'annabi ta waye ba sai suka anshi wannan aiki sai suka ci gaba a daidai lokacin da munafukai suke aikin sama al'umman annabi shubaha cewa innan nasa kada jama'u lakum fakhshawhum ai kafiran nan sun fi karfinku kuma wallahi sun hada kai sun zo da yawa sun zo da makamai saboda haka ku faji tsoronsu ba za ku iya ba jama'a ya kamata in kuna karanta irin wannan ya zamanto kuna da tabati wallahi duk wani shubuha da duk wata jita-jita da batanci da za a zauna ana ma mutanen kirki masu da'awa ko ku rabu da masu yi wallahi za su gaji su bari ne ko kuma allah ya ɗauki ran suna yi su je can su gaya mai dalilin yadda suka yi domin ai allah bai baka baki ka yi amfani da shi wajen cin mutuncin mutane ba gaira ba dalili kuna fahimtar wannan da kyau ku mutum ya zauna yana ƙarya shi kan shi ya san ƙarya yake faɗi amma kuma don waye cimma wata manufa jama'a ana cimma manufa ta hanyar ƙarya ne ita ƙarya fure take ba ta yaya to amma haka al'amarin duniya take su waɗannan kafirai da suka zo da rigan musulunci suna ce masabai innan nasa kada jama'o lakum fakhshawhum maganan ta yi kama da gaskiya amma kuma akwai makirci cikinta amma wannan fazadahum imana ai al'amarin ma imani ya ƙara masu habbai haka ake so sanda ka ji wata jita-jita ta taso sanda iyayen shubuha suka yunkura wajen banko wata to wannan sai ƙara maka imani sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah maɗaukin sarki shine mai gidanmu ya ishe mu kuma madalla da Allah ya zama abun dogara amma ce ai da wani da wani suke goyon bayan kaza sai ka ce kai kuma Allah ke goyon bayan ka ina fatan mun gane muna da makirai iri kaza da suke zuwa suke yada abin da muke son a yada sai ka ce mu kuma Allah ke kare mu wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka sai ka tsaya nan wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billah sai ka tsaya anan wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun fanzur kayfa kana aqibatu makarihim anna dammarnahu duk wani hayaniya da wani zai kawo domin ya fada da masu addini ko ya fada da addinin don wata manufa tashi ko manufa ta wani jama'a kar wanda ya damu wannan shine gishirin tafiyar in babu wannan to tafiyan ba za ta yiwu ba kuna gano wannan da kyau ku duk karatun da muke karanta al'awasin min alƙawasin fi tahqiqi mawaqif sahaba ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba littafi bane na kare matsayin sahabbai sakamakon karerai da sharri da batanci da shubha da aka tara ke masu sahabban annabi da annabi ya tarbiyyansu amma an samu la'anannu sun ware gefe sun yi kuri suna cin mutuncinsu sabon annabi don kuwa ci mutuncinku sai me karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi addal duk waɗannan abubuwa malamin ya tattara su ne domin ya kara sahabbai game da batancin da aka yi musu ba abin da ya taɓa darajar sahabban sai dai ya ƙara masu ɗaukaka kuma wallahi in kun yi haƙuri in tasbiru wa tattaku ka'idan shine in kun yi haƙuri kuka sa taqawa la yadurrukum kaiduhum shay'a wannan makircin da suke kullawa laila nahar wallahi ba abin da zai cutar da ku ka'idan dai as-sabru wattaqwa as-sabru wattaqwa Allah madaukin sarki ya sa mu dace sabai sun je haka gwalalan handak jabir ya ce falabisna talatata ayyami haka muka zauna wajen don kwana uku la na ta'amu ta'aman ya ce ko abinci ba wanda ya ɗanɗana abinci a cikinmu ba wanda ya samu ya ci yanzu mutumin da yake kwana ƙarƙashin ac daulasasshiyar shimfiɗa da katifa mai laushi da taushi wai shi ne zai zo yana zagin waɗannan bayan allah wai yana cewa wai ga waje kaza ba su iya ba ai ba su kyautata ba da kaza suka yi da kaza suka yi ikon allah ba dan sahabban ba da su da suke tankahon kaza din da ba su zama abin da suke tunani sun zama ba mun gano wannan da kyau ko wannan shine arash laulallahu mahata daina laula sahabatu mahatadaitum ba dan sahabbai ba da za ku shiri ne wala tasaddaqana wala sallaina wala tasaddaqtum wala sallaitum banda sahabbai sun yi aikin isar da amanan da aka bar musu ku ma zagin sabe kun isa ne ku zama musulmi tukuna har a waye gari magabatanku da suka riga ku a cikin harkar suka nuna muku addini wai kuma yau su za ku koma kuna cin duduniyarsu kuna ɓata su kuna fahimtar wannan to amma duk harkan da iri ɗaya ne wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas muna fahimtar wannan da kyau ko suka ce abinci wannan ba su ɗanɗana ba kwana uku wala naqdiru alaihi ba wai ga abincin tsoro ko aiki a'a ba su da halin abincin ne kuna fahimtar wannan ko da za su koma gida su bar wannan aikin da annabi ya sa su su je nemo abinci abincin ma in an je gidan babu kenan zillimi wani bayan wani iyalai mai suke ci shi mai zai ci ga tsoro na bibiyan su gaba da baya faradiyallahu ta'ala anis sahabatul kiram fa'aradat fil handaki kudiyatun jabiru ya ce ana cikin wannan haƙi kawai a cikin wannan ramin da suke haƙawa sai ga wani falalan dutse ya zo ya zama kaman gada dan dama ana haƙa handak ne a bayan ganuwa yadda diyan da raƙumi ko doki ko alfadari ko jaki aka zabire shi ya doka tsalle ba zai yi ketar ramin ba saboda girman shi ba kwalbati ne irin wannan da kuke haka ku ta hayaniya ba kun fahimci wannan da kyau ku rami ne wanda ya fi fadin masallacin nan ya ishe ku kuje ganuwan zazzau za ku ga irin shi tare da cewa an ciccike ramin masu da tsawon lokaci amma kai da ganin ramin kaga mahaukacin rami ne yayi kuna fahimtar wannan da kyau ku in kuma mutum ya sauka daga dokin shi zai shiga wajen sauka cikin ramin ma aiki ne saboda yana da zurfi a ƙasa sannan kafin ya hawo 'yan kibau da ke saman ganuwa za su harbe shi da kibiyinsu kuna bayyantar wannan wani dubara ne wanda salman al-khairi ibn al-islam ya bai wa manzan allah shawarar cewa ga fayin da su suke to an gama kewaye ko'ina kawai sai ga wani waje kuma sai zama daidai gada dutse ne ga shi nan kurman dutse sabai suka yi su fasa shi amma dutse yake fasuwa suka ce farashashina alaihalma sai muka yayyafa ma wannan dutse ruwa kowai ya danyi laushi su iya fasa shi kai abu dai ya gagara kun gano wannan da kyau ko shine faji'tu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jabir yace sai na zo wajen annabi fa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah hazihi kudiyatun qad aradat fil khandaq ai ga wani falalan dutse ya bayyana mana a cikin ramin da muke haka ya zo ya zame ma makiya kamar wata katarko wanda za su taka su iya shigo madina farashashina alaihalma jabir ya ce annabi ya taso kina annabi yana gefe yana ba su umarni kun fahimci wannan ya danganta akwai aikin da annabi yake sa hannu a yi da shi akwai aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai sa hannu a yi da shi ba kowane aiki ne annabi yake shiga ba akwai aikin da yake tsayawa kawai umarni yake bayarwa a yi kaza a bar kaza kaza za a yi kar a yi kaza kuna fahimtar wannan da kyau ko ya danganta ba kowane aiki ne annabi yake yi ba shi yasa a koma makaranta to shine sai yayyafa aka yayyafa ma dutse ruwa فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي تاسو يفتو وبطنه مأصوب بحجر يا ساد دوسي هكا أتكين شيا مني تكين يا ɗauko majanyi ya ɗaure shi gam yadda kada uwar hanjin ta motsa don ka jiri ya iya ɗaukan shi don yunwa in yi yunwa abin da ke faruwa kenan a wani lokaci sayyidina abubakar yana tafiya suka haɗu da annabi ya ce ma annabi yunwa mun gano wannan umar ma haka abubakar ya kwance ciki sai ga duwatsu biyu annabi da ya kwance na sai ga duwatsu uku da su aka danne cikin da haka suka yi addini amma yanzu kowa su yake kwanta a wani ɗaki wanda iya kwandishan na buga shi in ya fito kuma ya samu wata limousine yana hawa ga wasu miliyoyin kudi a banki sannan ne zai ma addini hidima in ka kalli mai sha'awan wannan kace don Allah wai mai kai ma addini duk abin da kuka samu na harkan addini ba sai da gama wahala tsaf sannan kuka zo rabon ganima ba sanda ake gwagwarmaya wajen tabbatar da addinin ya zama yadda ya zama tsakani da allah kana ɗoriyan wani kuna ganewa irin waɗannan abubuwan bai su kamata ba annabi ya taso cikin shi ɗaure da dutse jabir ya ce fa hadal mi'wala awal mishata annabi sai ya karɓi diga sun musamma talatan ya ce bismillah bismillah bismillah ya bismillah hasso uku sun daraba sai annabi ya ɗaga digan nan ya daki dutsen nan fa'adad katiban ahyala sai dutse ya zama yashi kawai a wasu ruwayoyi aka ce da annabi yadda ke shi dukan farko ce bismillah sai dutse ya tsawa ya tatsatsatsatsa gaba ɗaya keke ci ya ƙara bismillah ya ƙara dukan shi dutse ya wargaci ya ƙara bismillah yadda ke shi dutse ya zama ya laushi yadda ka san yashi haka ya koma mun gano wannan da ke ko dos ya koma ba karkace ya zama wake ko ya zama tamfaran ne yake cewa ko a a dos ya koma baki ɗaya kawai sai dai a sa cebar a sa ba kwalfe shi kawai manzon Allah ya barar da shi da mu'ujiza jama'a muna fahimtar wannan da ke ko amma yanzu ɗalibai su abin da suke so ko suna kwance ne sun mimike kafa malamin su ya gama musu komi in ya gama komi tun an tashi raba daraja to kuma sai kira sai ce kai an shi kaza kai rike kaza sai da sabai suka yi aiki da matsala ne ta matsala sai aka ce to kai kuma annabi zo ga wata matsala kai kuma ka gwada taka bajinta manzon Allah ya zo ya gwada nashi bajinta falamma ra'aitu zalika jabir yace yayin da naga haka min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi me jabir ya gani eh ba wanda ya gani ba sun saba ganin mu'ujiza su jabiru abin da ya gani shine wannan duwatsun da annabi ya daura cikin shi da shi shi ta dame da hankali qultu ya rasulullah jabir ya ce to nan sai na ce ya manzan Allah i'idhalli ka bani izini ina son in shiga gari in je in ga iyali qala jabir ya ce fa'adhinali sai ko annabi ya bani izini faji'tum ra'ati yace sai na taho wajen matata fa qultu ina zuwa sai in ce ki wance sakilatki ummuki amma wallahi kin wahala amma wallahi kin ji kunya misali kalma ne da suke faɗi ba na zagi ko cin mutunci ba kalma ne na yanzu mun ji kunya a garin nan amma kina nan ne za a samu matsala irin haka misali fa qultu nace da ita wance قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا كنا قوان أبو تترد النبي لا صبر لي عليه والله بعدين إيا جمرن جوري وانا أبن دنا غنيبا هل عندك من شيء shin akwai ɗan wani abinci abin tabawa a gidan nan mun gano wannan da kyau ko to kai kana bayan gari ka yace fa ni ne amma da ya san cewa ba zai taba samun matsala ta kunyata shi ba da ya haɗu da matsalan da ma ba tashi ba matsala ce ta mai gidan shi ya gan shi da alamun yunwa nan da nan sai marmaza ya taho wajen matan shin akwai ɗan wani abin da ke ganin za mu iya magance wancan matsalan da ya samu annabi jama kun ga sahabayin da suke ko ƙoƙari suke yi su rufe asirin mai gidansu amma kalli yadda mutane a yau suke kokari suke su ci mutuncin jagororin addininsu su tare suna masa ƙarya suna zaginsu suna ɓatanci iri-iri ka gaya man yadda za a yi nasara mun gano wannan da kyau ko duk lokacin da mutanen baya sau koma suna cin mutuncin na gabansu to ka saurari bala'i da zai sauka wannan ajiyayyar magana ce abinci ne babu a gidan shi jabiru shi ma bai ci ba kwana uku amma ya ga annabi mai gidan shi bai ci ba kokari yake ya kawo amma kai yin sa ido kake me aka sauke gidan malaminka mai malaminka yake ci mai malaminka yake kaza sai ka samu dandali ka share ka waje kan kama da nan ba na Allah bane ai kaza ai kaza ai kaza kuma wai kana son rayuwanka te albarka wai kana son Allah ya sa hannu a cikin rayuwanka samu daukaka da wani dalili dole ne bai wanda Allah ya mawa ne kai sai maka kun je kun yi signing agreement da Allah ne cewa abin da ya mawa ne sai maka lalle 100 bisa 100 ba wannan jama'a kowa ya ji tsoron Allah sannan wani irin kokari kai wajen taimakon addini da bayan Allah da kasancewanka mutumin kirki mai gaskiya da amana mutumin kirki mai kiyaye haƙƙin jama'a har da Allah madaukin sarki zai sa amanar shi a hannunka kuna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kyauta faqalat sai ta ce indi sa'un min sha'irin ta ce ina da saye ɗaya na sha'ir wa anakun sannan kuma ga wata yar akuya tawa yar tattarna haka ina ganin a ɓararraka wannan sa'i a yi ɗesu don a yi wa manzan Allah waina wannan kuma ɗar akuya a yi miyan waina da ita a kai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce ke ku ‘yar kajinki da ke ka gama kiwata ba kasuwa ke kaiwa ba ƙwan ma in kazan te ba ɗaukewa ke kai rashin gado ba mun gano wannan mijinki wannan in ke ɗan ɗan fesu ɗan ɗan farfesu ɗan kaza me kike yi ɓoyewa kike siya bar gida sannan ki ci inda dai ce wancan ina jin wani ɗan ƙanshi ƙanshin abu ne a gidan da suke cewa daga makota ne nan ko yana karkashin gado in an zuba ma yara sun ci kuma ja kunninsa a ce in kuka sake kuka faɗa babanku cewa kun ci wani abu ba zan ƙara ba ku ba kuma za ku ci gidanku wannan ɗabi'a ne mummuna kina koya ma yara mugun abu akwai mai gidan da yake da irin wannan ɗabi'ar annabi ya ce duk wanda allah maɗaukin sarki ya ba shi daman kulawa da abincin wani ya kuntata mai Allah madaukin sarki zai kuntata mashi duniya da lahira kuna fahimtar wannan da kyau ko mai gida su izo ya zaman shi a dandali ya ci indomi din shi da kwai ya sha shayin shi mai kauri a yanka mai balangu ya ci ya sha ruwan sanyi ya kat ya hira ya koma gida a ajiye mai abincin da ya kawo na gargajiya ce a shi ya koshi mai kaci oho haka uwar gida a gida sai da dafa abin da ya fi daɗi ta ci nan da nan ta koshi tsab sai ta mijin nata cikar ka mutu sai ta aje mashi sai ya zo Allah ya tallaya ciki na ne ke murɗa din naji tun jiya rabona da abinci shi ko ta tausaya mata ce Allahu akbar nan ko ta riga ta murɗe cikin ta da lafiyayye ka kuma an bar maka da karaza ba za ki samu rahamar Allah ba Allah ya kiyaye to kaji wannan baiwar Allah tace nan da nan ina da 'yar shinkafa wanda za a iya manzan Allah su a waina sannan kuma a yanka 'yar akuyancin in ke ni da 'yar akuya wai yanzu kina da rago za ki iya ba mijin ki ce ya layya ko ya suna Allah ya kiyaye an riga an gaya mata tun daga gidansu na miji ba ɗan goyo ba ne shi yasa ba za ki zauna lafiya ba Allah shi kyauta sai ce faɗa hannun sha'ira sai muka dandaka ko muka nika wannan shinkafa wa zabahan al'anaka muka yanka wannan yar akuya wa salahtuha jabir yace na fede ta ne yanka ta waj'altuha fil burmati na zuba ta a cikin tukunya wa ajantu sha'ira jabir yace nan da nan sai na na dama kullun besu in za a yi waina ba ana yin wani ba sunan shi besu ba nan da nan yace sai wannan ثم رجعت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم yace sai na koma wajen annabi yanzu mata suna karanta irin wannan hadisi yace ha ba gashi ba eh shine mata kaza yayi besu yayi wani ne kai kana yi ni ai bai kamata a ce ba ka yin ba ke natsu yanda take haka kike kamata yake je ki binciki wace ce matan Jabiru kuna ganewa me take ma jabiru hadda jabiru yake zuwa yake gaya mata damuwan shi kuna gane wannan da kyau ko ke fa damuwan ki shine damuwan ki kadai bage san namiji ba daga ran da ya gane ki haka ko ko mutuwa zai wallahi sai dake gagawan shi amma yana sanar ba zai gaya maki ba sai ya rabu da ke kawai mun gane wannan da kyau ko kin zama ceremonial mata kenan yanzu wajen da ake bikin dogon yaro kafin shekara ran da za a bikin ya zuwa ko wanda ya damu da wannan wajen lakin zama haka kenan za ki kokari ne kullum ki rika zama yar yayi kina shiga cikin abubuwan shi yanzu banda jabir ya san matan nan ta damu da damuwar shi tsakani da Allah zai zo ya ga mata halin da annabi ya shiga ciki inda ya san in ya ce na ga annabi yana cikin matsala kaza za ta ce ni na ruwana zai gaya mata ba da faɗi ba kuma wanda ya damu da kai ina ganin kamar shi kake damuwa da shi kuma gano wannan da kyau ko ko cikin ɗalibai ne wanda ka ga yake mutunta ka yake kimanta ka yake abu don Allah ina ganin wannan shi zaka damu da shi amma wanda sai dai ka rika jin labarai marasa daɗi kuna fahimtar wannan da kyau ko a dole kai ta kasan san ai Allah ya tsare mana imaninmu ya ce ai sai na da wajen annabi da ya tabbatar da tukunya ga ta can ta yi seti a wuta sannan su kuma ga nan ana ƙara jujjuya shi domin ya ƙara haɗewa ana tafasa shi falabistu sa'atan ya ce na da wajen annabi na zauna na ɗan jima haka sun masta'azantu hutsaniya sai na ƙara neman annabi ya bani izini a karo na biyu fa'azina li ilai ko ya ce tukau jabir je ka dawo faji'itu jabir ya ce na dawo gida da sauri fa'izal ajino kada amkana sai na gawaina ya riga ya gama haduwa ɓesu ya yi fa'amartu ha bil habzi sai na ce to mai ɗaki ranke daɗe sai a yi marmaza a fara soya mana wainan waje altul ƙidar alal a safi ya ce sai na ɗauke tukunya sai na ɗaura a kan murhu jabiru da kan shiga ya can ya shiga cikin kicin yana ta yin matan aiki ke ko tsakaninki da allah mijinki ya ma san hanyar kicin ɗinki me hada shi da kicin ɗinki ya je ya sa hannun shi cikin abin da kike me ya dame shi kin kunta ta mai kin ci mutuncin shi kin yi kaza kin yi kaza yana yana lissafin kaza ne fa da kaza ne da kaza ne wannan lissafin da yake yi zai ce kai ya kamata in ɗauki matakin takasa ina fatan mun gane wannan da kyau ki gyara duk abin da kika yi a baya sai ya wuce sai ya maki wannan kema kana fahimtar wannan da kyau ko rashin lafiya kyau kwanta ba za ki yin abinci ba kina tsammanin mijinki zai shiga kicin ya maki girki sai dai to wannan a makota ina ake alala ne ina ne mai dan wake take ko ku ya je kanti ya so maki abincin karti ya kawo maki shi ma fa sai in an kai matsanancin tausaya maki kun ba ka sai ce dan rarrafa ko ɗan indomin ɗin nan ke dan bararraka a ci a da hakuri sai kin yi shi shi kuma yana kwanciya mimmi ke kafa in kin ce wai ya ce sannu haka ne ko ba haka bane ke ce kika haƙa ma kanki abin da zai dame ki Allah madaukin sarki ya sa mu dace shine ce kala Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman yake cewa inna ma hiya athafiyyu yace tukunya ne aka daura ta akan murhu mai kafa uku walakin haka za ƙala ya ce yadda ka ji al'asafiyu haka jabir ya faɗi ba wai asasi ba kuna fahimtar wannan sun maji itun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fakultu ya ce sannan sai na taho wajen annabi na ce inna inda na to ayyiman lana lalle muna da wani ɗan abinci tasgiri ne na me a ta'am to ayyiman wani ɗan abinci ɗan abinci ɗan ƙita haka fa'in ra'aita an ta ƙoma ma'i an ta wa rajulun annabi kaɗan saci idan mutane ni da kai da ɗan mutum ɗaya da zai raka ka aura julani ma'aka ko mutum biyu tare da kai to shi ke sai ya tafi jabir gani yake abin ba zai isa ba ku gano wannan ɗan ɗauki mutum biyu jama'a nan muke koya fa mutum sai ga a to ai mu ne muka daɗe muna yin kaza kamata in za a wani abu mu kadai mu je mu yi shi kuma wanda yake jagoranci al'amari sai ga ai musulmi na annabi ne duka kowa ya zo ya gwada bajintan shi ko yanzu ya musulunta yanzu wannan hada haka handak din abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabbai ba su suka ba da shawaran ayi ba wanda ya musulunta bayan musulunci da shekara goma sha shi ba da shawara kuma ka ɗauka kuna fahimtar wannan da kyau ko faƙala sai annabi ya ce wa kam huwa ya yawan abincin yake ƙultu jabir ya ce sai na ce sa'un min sha'irin sa'i ɗaya ne na shinkafa na nan zan sa'i bai kai cin shinkafa ba tiya ne a share kan shigo bai kai tiya ba wa anakan da wata yar karama akuya aka dan daddatsa ta aka jefa cikin tukunya faƙala sai annabi ya ce ma jabiru irje ila ahalika ka koma wajen iyalanka ikon Allah jabiru matan shi ta kaɗai ne amma an ce mata ahalu amma matan annabi su tara yan shiya sun ce ba ahalu ba ne ba Allah jama'a an taɓa shiriri ta attun da aka yi duniya irin wannan in annabi fa ya haifar da wannan ba wani abu ba ne in mutum ya ƙi ga ko to har inda ka taka ma ƙi yake yi Allah shi kyauta wa kulla jabir in gaje ka ce ma mai ɗakin ka la tanzi'il qidara min athafiyyi kar ta sauke wannan tukunya akan murhu wala tukhrijil khubza min at-tannuri kar kuma ta sauke waina daga tanda hatta atiya har sai nazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah zai taking over a kitchen yau akwai abinda manzon Allah bai iya bane in ina gaya matan nan cewa in fa suka matsa da nawa za fa masu girkin nan mun gano wannan da kyau ko ka san ko daga ran da muka ansa girki daga ranar mun masa lalata dan duk wata ciwa-ciwa da ake shiryawa dama ina ake shirya ta kitchen ne ina fatan mun gano wannan da kyau kina bi ma hankali ko annabi ya ce kar a sauke wannan tukunya har sai na zo thumma qala lin nasi sai annabi ya ce ma wannan gunzugun jama'ar komo ila baiti jabirin duk ku aji aiki mu tafi gidan jabiru hayya ila baiti jabir duk kowa ya jingina abin da yake yi ya zo mu tafi gidan jabiru kala fasta hayaitu haya'an la ya'lamuhu illa Allah jabir ya ce da annabi ya faɗa ga kunya ta kama ni na shiga damuwa ya ce kunyan da ba wanda ya san yawan yadda na damu in ba Allah ba kun fahimci wannan da kyau ko qultil limra'at yace sai na ce wa matata thaqilat ki ummuki ke ko kin shiga uku kada ja'aki rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi ashabihi ajma'ina annabi ya kwaso sahabban shi baki ɗaya. in kina zaton wai abu in ya damu mijinki shi ya dama ko za ki sani in ya zama na banza kina wuce za a ce matan wane ne in ya zama na kirki ana yaban shi duk inda ya wuce sai a ce me matan wane sai ki rika tafiya kina yanga mun gano wannan da kyau mawaki ya ce in ka ga mace tana yanga wannan mijin kware tan mora haka ne haka mawaki yake cewa da aka ziga shi aka ziga shi ya koma sana'ar banza ya ja da baya matan sai ta leko ta ce ko biki suka je ko gidan makota ce mata ake matan barawo ne ku gano wannan da ke ku kai in kana sata koma ka ci gaba imana kenan in aka samu daraja da ke za a raba in ko faduwa ne ma da ke za a raba shi to shine sai ya ce فقالت أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألك كم الطعام النبي تنبيك يوم أبنشن فقلت نعم جابر يشي سينشي متى إيه haka ake so shi yanzu jabir ya ji kunya kuma ya dawo gidan cikin damuwa to ke in ke mai hankali ne tunaninki ya shallake nashi a lokacin saboda ke baki ji kunyan can da ya gaji ba baki damun da ya damu ba yanzu kin samu wani bangare ne to sai ki saita abin kamar yadda sayyida khadija ta saita ma annabi sanda ya dawo da kogon hira sanda yake cibir da mala'ika amma ya zo da matsala kin ƙara danna ma matsala matsala to har abada ba zai ƙara yadda da hankalinki ba yanzu jabir ya da cikin damuwa ya ce ya ji kunya ya zo ce wallahi kin shiga uku kenan damuwan shi damuwanta ne amma sai ta ce a tsaya shin sanda ka gaya ma annabi abinci ya shiryu shin ya tambaye ka yawan abincin ƙulti na'am jabir ya ce mata e faƙala sai da ce allahu wa rasuluhu a alam ba matsala allah da annabin shi sun san yadda za su yi da wannan abincin kada a habarta hobi ma kana indana ba ka ba shi labarin abin da ke wajenmu ba kuma ya yo gayya ya ce a taho kwatar da hankalinka ya mai gida ƙala fada haba an ni ba'adu ma kuntu a jidu jabir ya ce tana faɗin haka sai damuwa da nake ciki wani ɓangaren shi sai ya sauka ke tsakaninki da allah mai gidanki ya taɓa zuwa da damuwa kika yi bayanin da ya ji ya natsu ko ko kullum cikin matsala yake da ke kullum lissafin yake wanci Allah wa dare Allah ya kyauta Allah kaza Allah kaza Allah shi kiyaye wa qultu Jabir yace sai na ce laqad saddaqati gaskiya magana da ka faɗi gaskiya ne shi annabi ya tambaye ni nawa ne ya san yawan abun kuma ya san wannan abun nawa zai isa mutane kuma yayo gayya shi ya san abin da yake yi ba matsala faja annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fadakhala annabi da ya zo ya shigo gidan sun makwala li ashabihi sai ya ce wa mutanen shi la ta dagato kakwai tirereniya wajen shigowa kuma karkwai hayaniya sun mabarraka alattan nuri sai annabi ya tsuguna gaban wannan tanda ya sa albarka ya tofa alheri a jiki wa'alal burma sannan tukunyen da ake dafi akuya na ciki ana shirya ta manzan Allah ya addu'a gare ta ƙala faja'alna na a kudu minar tannurul khubza jabir ya ce mu muke sauke waina a jikin tanda wani a kudar lahama minal burma mu ɗibo nama a cikin wannan tukunya wani rido sai mu zuba miya wani garifi lahun mu zuba mu mutane a faranti وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يجي ليجلس على صفحة سبعة أو ثمانية duk faranti ɗaya da aka zuba waina da nama mutum bakwai ko takwas su kewaye aƙalla mutum ɗaya zai ci waina guda nawa irin wannan waina na kudi ta gargajiya a ce ƙato sosai wanda ya gama haƙi kwana uku bai ci abinci ba misali aƙalla zai ci na yawwa na wasu ce da ce shirin wasu ce goma wasu ce sha biyar wasu ce biyar ai ina ganin ko ana zaune kalau mutum zai iya cin waina guda biyar sai in dama wannan raguwan basir ne to amma dai mutum yana lafiya lau irin wannan waina da ana zuba mata miya za ta bi ta naƙishi a cewa kaci guda biyar mm kowace ce dai ana auna da naka tun da baka taba ganin wainan mu'ujiza ba kowane ɗaya zai ci guda goma ya ƙoshi kit aƙalla ciya ɗaya ina mata da ke waina mun gano wannan da kyau ku ina suke da mata yake makaratun kadai da sai mu tambayi innanmu hajiya talatin mai waina shin tiya ɗaya na waina na shinkafa zai ɓesin da za a toya waina guda tamanin mun gano wannan a tamanin maka ce eh tamanin mutum takwas kuna fahimtar wannan da kyau ko a kun shiru ku yan alibidi ne duk abin da kuka faɗi ba yadda za mu yi ba muna son asalin mata na gaske su magana inda ka lallaɓa ce an ce an siyo wata yar fulawa ana son a zai mu tambaye ku ko ku wannan waken soyan zai iya yin wara gudana ko ku yanzu misali mutum ya ji yunwa ya ji yunwa ledan indomin nawa zai ishe shi to ko anan ne za ku taka na kwarawan amma in za a yi magana abinci na sosai na dauri to sai an samu waɗanda suke 'yan dauri ne na gaske ina ba ta mun gano wannan da kyau amma duk abin da ake yanzu ba kawai yi ake yi ba amma waɗannan na da yanzu in suka yi maka waina da miyan waina kaci sai ka ji hankalinka ya kwanta za ka yi ta shan ruwa ne haddare amma yanzu an maka waina kaci zuciyanka na tashi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai ce fa'iza akalu kashafna anit tannuri yace in suka ci abinci muka zuba mu sai mu rufe tukunyan wa kashafna anil burma sai mu bude wannan wa tanda kuma mu bude wannan tukunya in muka zuba mutum takwas sai mu rufe in ji jabiru in suka ci suka gama suka ba da farantin sai mu je mu bude tukunyan waina ko mu bude tukunyan nama na da miya kenan ko muna budewa fa'iza huma amla'u ma kana sai mu ga abincin ya cika yanda yake abincin ya koma yanda yake falam yazal naf'alu zalika yace ba mu gushe ba muna wannan kullama fatahana tannura duk lokacin da muka bude tanda wa kashafna anil burmati muka bude tukunya wajadnahuma amla amla a ko ma kana amla a ma kana sai mu samu abincin cike yanda yake hatta shabi al muslimuna kulluhum har sai da musulmi suka koshi baki ɗayansu ina fatan mun gano wannan da kyau gaba ɗayan musulmi da ke wajen sai da kowa ya koshi wa baki ya ta'ifatun minat ta'am kuma abincin ya ragu faƙala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce da mu innan nasa kada asabaduhum mahmasa lallai mutane yunwa ya same su fakulu wa at'imu ko ku ci sauran da ya rage kuma ku kyautar ma makota su ma su samu su ci falam nazal yawmana zalika na akul wa nut'imu jabir ya ce wannan yinin gaba ɗaya kwashe shi muka yi muna cin wannan waina kuma muna sadaka muna ba mutane wa akhbarani annahum kanu thamanan mi'a mai ruwa ya ce jabir ya ban labari ya ce sojojin da suka zo wannan gidan suka ci waina su 800 ne mun gano wannan da kyau yanzu ordinary mai haƙƙi ne ka ce je ci waina goma tunin soja ne kuma fa kun fahimci wannan da kyau ku ya kada ka fahimci me kake yi kai yanzu aka ci waina goma ne in matsaloli sun cika cikin basir ya kumbar wani bangare olsa ta tara wani bangare hayaniya da ɗarkaniya duk sun bi sun tokare sun yi kabe-kabe da cikin kana fara ci sai ka ji cikin ya koshi amma ba koshi kai ba kana miƙiya sai ka ji tusa kana yin tusan sai ka ji wani waje ya fada to amma can su lafiyayyu ne ba su da matsala cin abincin shi zai hankali kwance hani'an mari'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai ce au kala talata mi'a ko su ɗari uku ne kala aiman la'adari ayyuhuma kala ya ce cikin ɗari takwas ko ɗari uku ya ce na manta wanne ne jabir ya faɗi kun gano wannan to tsakani da allah ko mutum ɗari uku ne aka ce sun ci wainan shinkafa tiya guda a wannan kare in baka ma yadda da annabi manzon allah ba ne ya kamata daga ranar kai imani kuna bayanta kuma ita wannan baiwar allan da jabir ya aura har take ba shi gudunmawa wajen gudanar da rayuwa da addini da taimakon al'umma ita ce fa wacce jabir ya aura bayan rasuwar mahaifin shi za mu zo za mu ji ruwayan ba da daɗewa ba ya zo ya gaya ma annabi ya yi aure annabi ya ce wace iri ka aura ya ce ba zawara ce ya ce fa halla jariya don me baka auri budurwa ba tula ibuka wa tula ibuha ku rika wasa kuna tsalle-tsalle kuna kaza sai ce a'a abin da ya sa na auruwanci saboda so nake ta kula man da yan ƴaƴan da aka bar ni da su din namiji ku in kina son ki maganin shi ki kula da ƴaƴan shi kin kama shi 100% amma in ya gane kina da matsala da ƴaƴan shi abokan shi abokan hudun shi iyayen shi na rantse da Allah talafe ya fiki mutunci a idan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko mata ba su fahimci wannan ba ne in ta zo sai ta sa kishi akan duk waɗannan shi kuma gani yake waɗannan fa su ne shi kenan wanda ya nuna damuwan shi da waɗannan waɗannan su ne nashi to sai aka waye gare ce shi dama abin da yake so ya auri wata za ta kula da waɗannan yaran yara tara fa haka aka mutu aka bar mai 'yan mata tara haka ta zauna wannan baiwar Allah ta kula da 'yan mata tara da shi na goma ba abin da ya gagare ta haka aka taimaka da gudunmawanta aka aurar da su su duka ki auna tsakaninki da allah za ki iya wannan kuma kalli kan gado irin na jabiru da ya tashi yin aure saboda ya tarbiyyantu daga makarantar annabi da ya je sai ya auna sai ya kalli shin bukatun shi ne a gaba kadai ko ku bukatun yan uwa da abin da yake a gaban shi kuna fahimtar wannan abin da nake cewa ita wannan ba zawara ne duk abin da wancan budurwan za ta yi ba za ta iya ba ne abin da ke damun zaurawa shine ashu'uru bin nafas ita kanta sai ta rika jin wata da na ƙasa wadan ta taɓa yin aure ke sa karya ce mun gano wannan da ke ko walaisa zakaru kal'unsa ai wata bazawaran gara ita da wata budurwar kun bayyance wannan da ke ko abinda jabiru yake sai ya bayyana ke idan kika je yo me yan matan suke yi ba dai kwalliya ba ne ba dara dan maganganu ne da tsalle-tsalle ba aka ce ke ba za ki ba ba ki ganin dan akwai an yi tsalle o ma sai ta yi ke ba sai ki rika yi ba koko ni na kasa gane wai ki mai da kanki wata shirme kuma ita mace ce ke mace ce kuna fahimta shi yasa ya kamata mata su komo cikin hayyacinsu in zan komo cikin hayyacinsu komai zai tafi a miƙe zai zama ya yi saiti kuma kalli abin da jabir ya yi kuma ni so nake don allah kar mu kalli ɓangaren mu'ujizan kadai lalle kallon ɓangaren mu'ujiza abu ne mai girma da zai ƙara imaninka haske amma mu kalli yadda gudanarwa da tattaunawa ya kasance tsakanin jabiru da matan shi da irin shawarwarin da ta bada da gudunmawan da ta bayar wajen fidda jabiru kunya kun gano wannan da kyau ko wannan fa alheri ne ba ɗan ƙarami ba yasa mata ƙalubalenku sai ki switching daga abubuwan da kike waɗanda ake tar da su kawai sai ki komo ki ce daga daga izinin Allah daga yau to ni ma zan zama yadda ka san matan Jabiru ki gani ai mijinki ko sai kin koma in garin Allah ya waye sai ya ce maki to in tashi in kin ce eh eh in kin ce a irin da waɗannan mazan da suke tafiya iska na gudanar da su to wallahi sai yanda kika yi da shi amma yanzu mijinki ya riga ya zama muke taurikiki ki rasa yadda za ki kai ki zargi kowa kawai ki zargi kanki ke ci da laifin ina fatan mun gano wannan da kyau mijinki na faɗin magana kina faɗi in ya girgiza kai zai ce to raini ya shigo ciki daga sanda namiji ya fahimci ya gamsu kin raina shi ko daga lokacin kina da matsala duk yadda za ki bayyana mai ba raini ba ne ki marmadaki kuma ki dan ɗabi'an da baya so za mu zo za mu ji a hadisin gaba da izinin Allah matsala ya faru a gidan jabiru don gane da waɗannan 'ya'ya guda tara da kuma bashin da mahaifin shi ya mutu ya bar mashi shi ya kan abin da ya gada kenan ya gaji bashi sannan kuma ya gaji tarbiyyar 'ya'ya tara abin da kaɗai ya gada kenan ba wasu filaye a bayan gari ba gonaki ba gidaje ba wani account ba wani hannun jari ba kamfanoni ba komi abinda jabiru kadai ya gada ke to da ta rikice sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama neman mafita amma da annabi mai alkawari zai zo gidan bar ku ji irin dokoki da jabiru ya sa matan shi ban tunana ko wata matan da ta iya kiyaye wannan dokokin duk da wannan kyautatawa da take yi tana tabaibaye da wasu ka'idoji kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce akhbarana zakariya ibn adiyyin haddathana ubaidullah huwa ibn amrin an abdul maliki ibn umairin an abdurrahman ibn abi layla عن أنس بن مالك قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما يأكل منه أنس بن مالك الله مدوكين سركي كارا مشيردا ya ce abu talatal ansari ya umarci matan shi uwar anas un musulmin al-rumaisa annabi ya ce inna lil-rumaisa a baitun filjanna Allah za ku yi mamaki waɗannan matan sun kare mutuncinsu za ka ji wani lokaci annabi fa har gidan yake zuwa ya kwanta ya bacci amma yanzu ka sake ka je ɗakin wata kai bacci kana malami to Allah kaɗai son gulman da za ta fitar da shi da ƙaryen da za ta yi haka ne ko ba ka bane za mu zo za mu karanta wancan hadisin da nake ta muku ishara jabir ai saurayi ne amma da annabi ya je gidan sai da ya shimfiɗa ya kwanta ya bacci ina fatan mun gano wannan da kyau ya danganta ga yanayin hafin wannan aisanci ya danganta ga yanayin karbuwa da yanayin aminci da yanayin kirkin mutane kan yanzu kana auna cewa an je gidanka an shiga ɗakinka ciki da falo ne an kwanta ka fahimci wannan da kyau ko ai yanzu demokradiyya ne ta talauta mutane a ce yanzu kana da iyali ɗakinka ciki da falo ai ba ka yi kamata ba ya kamata apartment na matanka daban na yaranka daban naka daban na bakinka daban to shine mutum zai bararraje ba bako ba baki masu zo amma ɗakinka ciki da falo ne da kai da matanka da 'ya'yanku shida to ka gaya min ina za a shiga dole wannan akwai kunci a ciki kuma wallahi al'adim ana da yadda za a taimaka ma al'umma su fita daga cikin wannan kuncin kawai ba za a yi ba ne mutum ɗaya ne zai kwashe abin da zai gina wa mutum miliyan ɗaya gida shi kaɗai ya riƙe kawai kuma irin waɗannan masu kwashe-kwashen sun kai miliyan ɗaya aƙalla kowa ya kwashe abin da mutum miliyan ɗaya za su amfana da shi kuma wai so yake in yaje lahira Allah madaukin sarki ce ga wani ya zo ku bude mashi kofan aljanna ya wuce eh to Allah ba abin da bai iya ba amma kuma Allah ya ce la zulmal yawma babu zalunci yau ina fatan mun gane wannan da kyau sai mutum ya gama cutan ku tsaf sai zo gidan rido da Allah ku yafe man a me kai da za a yafe man gogo jama'a zo ka gaya mana me kai mana da za mu yafe maka a wallahi jama'a ni na sace kuɗinku da ya kamata da ban sace su duka ba na ware wasu an gina asibitoci da magani da kaza da matanka bata mutu wajen naƙuda ba da uwarka bata mutu da ciwon kaza ba da kaza ya gaya maka wannan kaji irin laifukan da ya maka a bangaren asibiti ‘ya'yanka da ba su zuwa makaranta ba samu ilimi nagartacce ba suka zama ‘yan sholi suka zama ‘yan kodin to kuɗin da na sace ni da na bar wannan kuɗin da 'ya'yanka sun zama mutanen kirki an koyar da su alkur'ani an karantar da su hadisi da tauhidi an karantar da su boko sun zama injiniyoyi sun zama daktoci sun zama farofesoshi sun zama kaza kudinka da na sace ne yasa ba ku iya samun yalwataccen gida da kai da 'ya'yanka da kanninka da bakinka da 'yan uwa da abokan arziki za ku yi babban gida ku sakata kuwala da ban saci waɗannan kuɗin ba da kaza da kaza kuɗinku da na sace ne aka samu 'yan iska sun yawa a gari barayi sun yawa tsara da suka yi yawa rashin tsaro yi yawa da ka diya lissafo maka wannan ce to kaga abin da ne maka kuma kudin nan suna aljuhuna da Allah ka yafe min koko to sannan in kai wannan ne sai a ce to kowa ya ji zai iya yafewa amma muzuru ne dame dame da kaji a baki amma yana cewa astaghfirullah to saki kazan mana koko in ya saki kada ba sai ya saki fari ba shi ne ya masu iya magana suke cewa tuban muzuru ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace manyan ƙasar nan sun yi tuban muzuru domin da ya fara jin cewa abu talha ya aika a ji a shirya ma annabi wani sha'ani ko to za mu ji me dalilin sha'anin me biyo bayan sha'anin amma katin da zai biyo bayan wannan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم wannan alherin ta sa ta fahimci waɗannan ilmomin da ake karantar da ita wallahi kina fahimta kin tsira baki da